بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن الرحيم كتاب الشفاعة littafin shufa'a ce littafin shufa'a kenan نعم والكتاب sarki da mace da kuma rabo نعم shi shufa'a shi ne idan misali kuna tarayya da mutum a cikin wani abu misalin kamar fili ko gona kuma kamar shi wani نعم to ƙa'ida ne inda zai ce da ɓangaren wajibi ne sai ya gaya maka cewa zai ciyar نعم da kuma yanzu zai je ciyar ba tare da ya gaya maka ba to kana da ikon da za ka ce kai kana da ikon rasuwa ma'ana wancan cinikin da aka za a iya batawa ya zama kai kai ne za ka ci abu نعم to shine shufa'a ce نعم فهي واجبة بين الشركاء kuma wajiba ce dole sura ta tsakanin abokan karatu نعم ai afwan tsakanin abokai suna suna tara a cikin gona gona نعم wanda suke tarayya a cikin gona والرباء wajibi ce wato mutum yana da Allah hakkin rai wannan zai da kuma gidan نعم دون المنقولات amma banda abubuwan da ake shirowa da abin da ke za a yi sararsa ko menene ko ba ba wannan tsoro ko shi ba dan kuna tarayya da shi kana yi da zaka je ka tsere bangaren ka shi goma tare da ya ya ce a lalle lalle sai ka siyan masa ba sai ka gaya masa ba idan kawai haƙƙi na ko taka ko na wani abu ka da wannan ɗin ka gaya masa ba على قدر حسابهم amma yanzu irin riguna ko makamansu kuma ana ya riƙo da ne a bisa gwargwadon nan na rabansu kowa zai riƙo da shi a gwargwadon rabansa zai riƙa da shi ba da misali yanzu kuna da fili sai ya zama kai filin kana da rabin نعم wannan yana da sulusun sa wannan kuma yana da sulusi to kowa yanzu idan ka lokaci za ka sai da naka rabin inda za a kasa abin kashi shida نعم matsala ai ta kamar sai zama kana da gida uku ne shi wannan yana da gida biyu wannan yana da gida ɗaya kenan نعم idan kace za ka sai da naka gida uku bangaren gida uku to shi tunda gida biyu gare shi ne sulusi نعم zai iya riko da shi a gida biyu bangare shi haraba filin kashi uku ya kashi da kashi biyu ya rika da shi ba sai shi kuma da yake sulhu shi gare shi shi kuma zai ce yana da riko da kashi ɗaya da shi ba dama yanzu zai ci da shi da shi rabi da rabi ya shi إيه.
kowa gwargwadon rabansa gwargwadon haka zai rika da shi نعم A ma- mallaka sa shi إيه. فقارعة الدال da farfajiyar gida
والبئر da rijiya
وقال النحل da karan dabino سواجه da sun bi waɗannan karan dabino shi ne namijin dabino نعم da misali yanzu kace za ka sai da wannan gidan gidanka نعم to kofar gidan kamar yadda yake yana da kurshi ba an kubi na kuka tare da shi matsala to kamar yadda yake da kurshi ba haka a gidan haka yake da kurshi ba kuma a kofar gidan إيه. فرفاجي eh haka yin akwai rijiya a gidan kamar yake da yadda yake da haƙi na rabi a ciki haka yake da haƙin rijiya ba dama fice da rijiya ba tare da kada ba نعم haka na idan da dine ne suke da su amma akwai namijin da zina
نعم guda ɗaya نعم to shi wannan namijin da zina yadda yake da ikon sauran da zinan dole ka gaya masa za ka sai haka da zinan shi ma namijin da zinan dole shi ka gaya masa yana da haƙƙin shi ba a kan
وفي الثمر المعلق روايتان ya itace wanda suke a barra ta yawa ruwaya ta ne ana ruwaya guda biyu shi wannan akwai rubar shuwa kuma rubar shuwa ya itace ne akan bishiya نعم ma kubi ne suke da bishiya مم.
yanzu zai siyar zai siyar yanzu ya itace nan duba da cewa su ya itace da yanzu sun nuna da suka nuna yanzu ana ta ita haka sun لا يشرب zama kula da su إيه.
duba da cewa kuma a'a kamar su ya zama tawazi ne ga bishiya tunda ita bishiya ba a mutu ba a tirar da نعم kaga sanan bangare ita kuma za a yi ba za a yi ba za a yi rukun ba za a yi rukun لا يرد الشاي yawa shi ne aka ce ana ruwa yanzu نعم كالهماني kamar ɗakin wanka ma وبيت الرها da kuma ɗakin nan na injin nika misali kamar ɗakin da ake ajiye injin nika نعم shi ma wannan duk ana ana rukun shi ba an dai kuzi ne a cikin amsa yake yake da nasu dole kai ma kana kana da haƙƙin su ba dole sanar da kan ba ga bane jira ai ba ta kuzi نعم لا بجوار ba makota ba مم.
sai zai tare gidanka ne nan gidan makocin ka ne in za ka sai da gidanka sai dai kawai haƙƙin makota ga ya masa kai amma in ka sai ma shi da ikon yanzu cewa ya sai tsara wani lalle yana rikon shi إيه. ومكيل ماء ko kuma makwararar ruwa kalama hanyar ruwa misali kamar irin kwatar su haka نعم da cewa shi yana rikon shi a kan wannan kwatar ba shi da iko نعم واستدراك da kuma hanya ce da za a ba a wuce
نحو ذلك da makamancin waɗanda
نعم ila gwalani biyarar ɗan ya fitin sai kenan kalmar magana ne kuma shi limanin ya koma wa cewa shi ma ana riko da shi ba wani tsirakin hanya da ake hucewa ita ma ana riko da shi ba wani abu ya daga da makamantan wannan duk Na'am.
kamar yadda za a yi wannan shi ma duk ana rubuta shi ba a cikin waɗannan na'am na'am ma ya zama kaulayen shi ne ko kuwa?
a a nan yadda ya kawo shi larabin nahawun ne zai nuna cewa yana tare da wancan yana tare da wancan wanda ake riko da shi ba ko kuma baya tare da shi eh shi ne ɗin duban duba da tafi a za ta lafi juware muke wa mutum limanin wasu ɗarakin wani abu zalika ya yaɗa ji a kan juwarin nan juwarin nan kuma haza shi ma masuli masuli masuli wasu ɗarakin din kasara ya mutu Eh.
a zai zama kama haɗa ji ne a kan wannan haɗa da haɗin na'am na haɗin can an gane ko? to amma ainihi kamar a wasu wasu daban za a ga sun nuna cewa kamar ya zama ƙarsala da ya kawo ya nuna cewa duk waɗannan duk su ma sun kamar mahaɗin gida ne inda ake riko da su a gida haka su ma za a yi riko da su a su ba eh shi ne abin da zai bayar zuwa
ويستقل أهل الهيد من الورثة
yau abin da zai ce kuma ila yau idan ka duba kasara kuma za ta iya koma kalhan mani wa bai karar inda shi ma kalhan mani shi ma kisra da shi إيه.
ba za ta iya koma musu a jami'i نعم yau ba kaga da ya dafta su akan wancan zama na duk yaran ne shi kadai ake magana نعم shi ne kadai ba za a rubuta shi ba wata kila hal haiz ma abu tara bu shine suke sakannan da min luwar sai daga magana da shirka da yin shirka da tarayya shine kadai da idan misali kamar yadda yadda muka yi misalin nan yadda muka misali muka ce akwai misalin fili ne نعم ba ta kariya a ce haka yake filin a zan an raba ba a rubuta shi ba إيه.
amma muna kaddara wani cewa akalla a ce a filin akwai mutum uku wanda suna ko mutum biyu wanda su su ne a halin ne kamar da aka muka misali muka ce ka kaɗa ne a ce su biyu ne a ce kuma su mamar shi ma da muka ce da shi ne mai sulusi ka yana da gida biyu ke نعم sai kuma yana da gida ɗaya to a ce akalla ko ina akwai mutum biyu ko sama da biyu نعم su ne masu raba نعم sai ku wa'annan masu nufi biyu ko ce za ku za ku siyar مهم.
kaga ya mun ce wa'annan mutum masu masu sulusi gida biyu kenan Eh.
za su rike waɗannan sai wannan kuma shi ne shi zai rike wannan kawai إيه.
yanzu idan misali waɗannan masu rabar sai zama ba mutum ɗaya bane sai mutum ɗaya daga cikin shi zai kenan نعم.
to ƴan uwansa su ne za su rika da su ba waɗannan su ma ba su ba dama su tafi su su yaro ne su amma mu tara bambanci إيه.
an gane ko Na'am.
shi ne abin da yake nufi نعم su suke sai sannan tana da shirka da shirka ɗin su ne za su ce a mu ne za mu rika da shi نعم فإذا باع أحدهم idan ɗayan su ya siyar فلأهل هيئه ma abota da masa su za su rika da shi ba shi ne abin da muka bayar نعم dan uwansa na nan su za su ce to muna rika da shi
فإن باعوا idan dukkanin sai suka zo suka siyar kuma نعم sai su ne gaba ɗaya suka siyar a gaba kuma فلأهل ya ce العشر ku ce a ce ku waɗannan suna da haƙƙin rikon shi shi ne farin lahayin a waɗannan masu raba Na'am.
sai su rikon shi نعم فإن باعوا idan kuma waɗannan ɗin sai suka siyar kaga waɗannan duk da aka raba tun daga ji an ce mai nufi da mai sulfi da mai rubiya kaga ga harin fara'ili ke نعم ma abota farilla ke nan ko Na'am.
duk ma abota farilla sun siyar نعم ba shi kuma a shibai ba a rabar bangaro shi ne إيه.
shi yake farin lahayin to فللأسبب a shibai kuma su kuma masu rikon asiri su kuma yanzu su ce to mu kuma mu ne muke rikon shi نعم eh shi za su kowa za su zama akwai kenan eh da kowa za su zama a'a sai akwai dai a tun da mutum magana ya ce kaga ai in ake an gururi Eh.
ai shine mutum sharan nan da muka faɗa ko na ta yar da uwa uwa uwa uwa uwa da ummi ne mutum ummi mutum mutum mata wadannan ai shine masu gado suke riko da asiri in ba shi gado faran da Farilla.
in ba an ce masu gado da asiri shine ya yar da uwa uwa uwa uwa uba ummi ne mutum a ya yar da uwa uwa uba shakiki da aji da kuma waɗannan duk su ne masu gado ai da da waɗannan mutum goma sha biyu su ne masu gado da asiri ko to waɗannan idan masu ma abota bar la a ce ɗaya daga cikin mutum tara nan ne duniya waɗannan masu raba su suka fiyar to waɗannan mutum ɗaya daga cikin mutum goma sha biyu nan kuma su kuma su ne za su ce suna za su fiyar tun da masu su a'a su ne eh suna jira ne kawai sai abin da ya sauran ne za su ce ba eh haka
Eh, na fa in ba a ba'duhum idan ɗan su ya ɗayan su ya fiyar falil jami'i to daga cikin asuban sai kuma suka fiyar to balil jami ya tabbata sauran magada kuma su asuban na'am to sai a samu sauran magada na'am dole shuraka ila ajani banda sharka masu tarayya a jari da nesa kuma yanzu a zama cikin akwai wanda suke yan uwa ne su amma Allah arhami ne su kawai na'am zauna arhami ne su ba sa gado kwata kwata eh kamar yanzu a ce dan ya matsala mm, ya mace an ba ya gado na'am na'am irin waɗannan kaga su ai eh, to su banda su ba za su taso su ce su kuma suna rukun su ba in suna na'am shi ne ke sai dai sauran magadan azumi su riko da shi ba amma ban da na ne
fa yaquzu shafi'u shi shi yana riko bi mithli al-mithli mutum da mutum idan misali yanzu a kuna tare da fili ne da kai da muhammadu sai yanzu ka ce sai ka tashi da ka gaya masa sai ka je ka ce da filin sai ka ce wa sai shi shi muhammadu yana da ikon da yanzu zai ce wannan cinikin ya bata shi To amma idan ya tashi tun da ya bata duk abin da shehu ya siya wannan rabin filin shi ma ya tashi da shi ne na'am shi ne misalin abin da ya yi dan lokacin da ya tashi misali wani da abinci ya siya ya ba da kaman buhun dawa ne guda ashirin shi ma ya tashi abin da zai ba da na'am na'am fa in kana mu'ajjala idan ma ajali ne sai la misal ajali shi ya idan misalin ajali sai idan lokacin da kaje yau ka sayan masa ne cewa sai nan da wata biyu zai biya da kuɗi shi ma Muhammadu yanzu shi ma dole abin mun sai nan da wata biyu na'am in kana maliyan amma ba sai shi Muhammadu ya zama mawa da shi domin kana zuwa ce an daga masa kuma ya fata cinikin ka daga nan zai je kuma an ce a daga masa nan da wata biyu ya ba kuma wata kila wata biyu ne zo kuma ba shi da kokobo shi da sai an duba an gani ne kuɗi ne Na'am.
sai iya biya na da wata biyu sana a daga masa na'am wa ta bi eh domin aw a tarihi hamidin ne na'am ko kuma yazo da lamini Na'am.
eh Na'am.
aw a tarihi hamidin ko kuma yazo da lamini wanda idan bai biya ba ma ya zo da wani wanda shi shi zai biya na'am sai ya zo da wani na'am fa ina zahara akasara idan ya bayyana mafi yawa ukhiza bil ma'qudi alayhi sai a tsabil makuda alai da abinda aka kulle su ji a kan kawai na'am shi da yazo ga abin nan abin da ya kamata a da gu- da misali da goma ne shi kuma da yazo sai a cikin kimar abin da za a siya da ya zo ya siya da goma ne sai yazo shi kuma sai ya siya da goma shi na'am
a gane na'am to yanzu wannan goma da kai idan ya zo shi Muhammadu shi sai da ya zo sai su yi goma sha biyu goma sai ta na'am da goma to shi Muhammadu idan ya zo shi goma ne zai goma zai na'am
an gane ko eh ba zai siya da goma sha biyu ba.
na'am Eh, tunda shi sai kawai kamar ƙara kuɗin ne kawai na'am wa qimatul muqawwami da kuma wal kimar mahuli wa kimatul muqawwami na'am da kuma kimar nan na muqawwami idan abu ne wanda yake misali za a yi misali to gangaren abin da zai ba kamar yanzu misali inda a ce buhun buhun dawa ne guda goma to buhun dama goma sai ba da sha biyu to shi ne zai sha goma zai ba na'am in kuma abin da ya kima da ya tashi abin da zai fi bilon sai ya kawo jirgula ne sai ya ba ta a maimakon kudin filin na'am to sai yanzu a zo idan shi muhammadu ya zo ya ɓaci cikin wani shi in aka tashi za a yi ai wa rigunan kima a yi musu kudi to wannan kudin shi shi shi ne wannan kudin kima zai zo
na'am kalmar zuhuli sadaqan kamar wanda yake yi wa juhudi abin da ya yanka sadaka ko kalmar juhudi ne majhuli ayyun yara ne kamar wanda yake abin sawa wanda aka sanya shi ya zama sadaki na'am
wani misali yanzu a ce a da aka tashi za a yi matsalan da ka tashi daga saiwa shi yanzu shi shi da da ya tashi zai zai zai ba da abinda zai baka na'am sai ya zama cewa a rabin filin da da- da ka tashi da kuna tare da kai da shi a ce da ya tashi zai siya zai- da ka tashi ka saiwa shi sai ka- ya zama cewa asalin kamar kamar a ce dai misalin kamar kai naka rabin naka sai ka ɗauka sai ka ba da shi a matsayin sadaki a wajen wata mata na'am kaza a abuwa da ai kuri ko da Muhammadu kuke eh kuke tare da abuwa ko to amma daga dan kuke rabin naga ba shi ne kuma yin shi ne ba rabin sai ka dauka ka bawa wata mace da daki a matsayin ka aure na'am to yanzu idan aka tashi za a yi tunda shi ya wuce zaki wannan abin da aka sa sai a fita shi kenan yanzu a yi wannan filin kuɗin kima a matsayin abin da za a bada sadaki shi ya yi Muhammadu sai ya biya wannan abin da sai a bawa matar Eh.
shi ne sadaki kimar wannan rabin filin sai ya zama shi ne yanzu sadaki sai ya biya wannan matar na'am shi ne abin da yake nufi kalmar hulɗa na'am aw muhalatan bi muhala an shi kuma ko kuma abin yin hulɗi ne bihi ne na'am hala'an eh magana a ce misali yanzu filin da kuke tarayya da shi a ce kuma tarayya da ake ana tarayya ne matsalar tsakanin mutum da ita da ɗan uwanta eh
ba ta shi dama suna rigima ita da mijinta tana son za ta baki hulɗi domin ta rabu sabu sai ta ce wannan rabin filin da kuke tarayya da ita da ɗan uwan nata ta ba wa mijin nata a matsayin shine hulɗin na'am
shi kuma dan uwan sa wanda suke tare a filin jeji shi kuma bai da ai tun da yanzu kamar sai wace dole ta sanar da shi eh to yanzu dole a dawo da filin a yi masa kima abinda dai aka yi kima kudin sai a ɗauka a ba mijin ya zama shi ne kamar matsayin kuɗi na'am an gane ko na'am.
yawwa
wani wani dani dani amdi dani da amur kuma mutum yan jinin amdi shi ma na'am dan misali yanzu a ce mutum guda biyu ne suke tarayya a fili sai wani ya zo ya kashe musu sai shi ɗaya daga ciki sai ya kashe wasu yara uba da gangan kaga ita jiya amdu ba ta da ba wata jiya tare da ita domin ka kashe mutum da gangan ai kashe ka za'i na'am kaga ba ta da sai dai idan an yi sulhi ko da mutum dubu ne ya yayan sai ɗaya daga ciki yake ya yaje ai ba dama yanzu a kashe shi.
na'am sai dai kuma a koma yanzu kuma a yi sulhu tsakanin ya'ya- sauran ƴaƴan ka ba su wani abu a maimakon wannan abu amma ko mutum ɗaya ne yake yaji da an tashi daga yanzu kila Na'am.
sai kuma a koma wani abu daban na'am to dai yanzu misali sai kai kace inda ɗaya ne wasu ya yaji sai kace rabin filin da kuka tarayya da kai da Muhammadu ka bayar wa wannan ƴaƴayen a maimakon suka mahaifinsu da haka to
na'am yanzu idan aka tashi za a yi shi Muhammad in yana son filin dole sai an yi kima filin ya ba wa annan yaran kima filin a maimakon wannan dole da mai amma inda na'am inda shi ai ba shi da wani specific kuɗi Eh.
ba kamar da yake hadayin bane ina da yake hadayin ne gaba a maimakon da yake hadayin to ai ga wani kana da wani kuɗi na tare da wani na'am to in Muhammadu yanzu yana son shi ne kamar da zamu faɗa a nan gaba. in yana son wannan abu to dole yanzu kuɗin jiya zai bayar ba kuɗin kimar filin zai bayar ba.
na'am kuɗin jiya zai bayar na'am
Ai, an gane huda ba eh huda wurin kuma kima ta ba yau kuna iya wani mutum ya gaba inda yana son filin eh ko da ku da wata duk da ba yawa inda sun karba kaga yanzu biya ana magana wajen miliyan a garin ake magana gona to sai dai ba da wannan kudin ko da ake bata wuce filin da wuce miliyan ɗaya ba inda yana so sai dai ba da wannan na'am inda biya ta kudin ita ko ita biya ta amdu ita ba ta da wani abu da aka ce ga iya fitin sa to shi za ka yi biya kima kawai a bari kawai na'am yawa
ah to arti jinayatin to kuma ana suna na jinaya a ce tare da wuce wuce zo kuma sai kuma wani kafa sa a kai matsala ya gaji da shi kenan yanzu ana shin jinayar saka kan nan da aka yi sai an biya sai kace ka ba da rabin filin da kuke tare da kai da Muhammadu a matsayin wannan saka kan da kai na'am to yanzu idan aka tashi za a yi shi ma wannan kima za a biya wa shi wanda aka fasa a kan kima rabin shi ba na'am yawa shi ne kuma saka kai ai ba ta da wani specific Ba, ba.
kima Eh, sai dai ba.
idan ka ga akwai saka kan jira- jira guda a cikin fuska akwai abubuwa guda biyar waɗanda su dama shari'a ta ajiye wani abu da za a ba su kamar da sumuliya da nakila ko na'am
da da mahmuma na'am ko wa'annan su ne waje guda biyar ne waɗanda suke waɗannan dukkanin su akwai shari'a ta ajiye waɗansu abubuwa waɗanda dole za su yi dole shi ne wanda za a fasa kai kawai nama ya kwashe amma kashi bai wannan ba munakila kuma shi ne ma ɗara farashin haka, kamar yadda mutum mai zana yake ba na'am ya zama wajen ya kumbura ya ya ya amma kuma bai sadi zuwa kwalwa ba shi kuma mamuwa shi ne wanda yake ya sadi zuwa kwalwa na hakkola ta fito duk irin wannan kowanne ya faɗa shari'a ta ajiye wani kuɗi wani iyakacin ta ce wannan silisin diya za a bayar wannan rubin diya wannan kuma makamancin wannan ta faɗa abubuwan da za a faɗa sun arsala mun faɗe su to idan irin waɗannan ne ka ba da rabin filin a maimakon wannan jinayar da kai to dole sai an duba wannan ita muliya nawa ake bayarwa na'am
an gane Eh.
to wannan ya ga cin abin shi ma dole zai bayar kafin ya karɓi wannan abu. in tana da wani specific abu da ake bayarwa na sai a kai da filin yawa a rabin filin shi Muhammadu in yana so yanzu ya ce yana riko da shi ba to dole sai ya biya wannan kuɗin muliya din wanda shari'a ta aji
na'am ai an gane ko Eh.
idan rabin diya ake bayarwa to sai ya ba da rabin diya na'am a yanzu wata kila wajen miliyan goma kenan Goma, eh.
sai ya ba da wannan akan wannan abu na'am ibn hadai bi diyati yau wato ga shi na wani haɗai idan ka kure ne a diya diya na'am za a bada idan misali kure ne a cikin ma diya tana diya ta kure tana da zai da abin da ake bayarwa ko eh ba an jira kuma ɗari ba ko maka mutum irin waɗannan to duk waɗannan an zai biya musu kuɗi ko kuma wani kuɗi ne na jiyare shi ne kamar kimanin kuɗin mai zai miliyan ashirin ko wani ɗauke ba to sai ya ba da wannan kuɗin
wala ta fa ta shi mawrusin babu shi ba a cikin abin da aka gada na'am yanzu da misali ya an kare zai gada su ba dama Muhammadu ya zai ce aiki shi ba ba za a ba da su ta ta ta yau gobe yanzu su ba ba dama ya ce a yanzu ai nan ba za su gada ba bari ya ba su kuɗin rabin kuɗin filin kawai shi gare su je da gada Na'am.
dole ne su gaji rabin filin uban su kawai na'am yau ba wani zai kawai su na'am wa zahiru zahirin magana sulhaqul marhumi rikar da mahudi wanda aka ba da kyauta mawhumi eh, wanda abinda aka ba da kyauta wanda mutum sadiq Na'am.
kuma wanda aka ba da sadaka biyi da wancan muruzin nan na'am yanzu idan kyauta ka bayar da filin nan Muhammadu ba shi da ikon da zai ce yana rukun shi na'am ko kuma sadaka ka bayar ba shi da ikon da zai ce yana rukun shi shi ma kamar muruzin ne na'am har rikar da shi na'am wai za ta raka shuraka'u idan ba ka ta hum kira ta yawo sai suka bin su ba a dole su ba
lam yakun li baqi ahadu ma yahusu to bai zama da sauran sirki ma ya hutu abin da yake ban sai ba bari ya wuce kulla hau shirka bari ko ya jika ko kuma ya bari kamar yin zani da muka shiɗin nan misali sai suke da wannan rubanin nan na'am sai suke da wannan filayen rabin wannan filan mamun yana da guda biyu shi yana da guda ɗaya to yanzu idan ka zo ka ce ka siyar da wannan rukur shi ba yanzu ba dama shi wannan mai zilifin ya ce to ni a wajena ina rukur shi ba wannan rabon kawai amma wannan ba na rukur shi ba na'am dole ko yarda gaba ɗaya ko ko da ya bari.
hakura eh dole ne kawai na'am yawwa ba zai mutane sun ka ta gane Eh.
yar ba fili mutum a shi kaɗa yake so na'am dole ka ta'addudul mashhur kamar kirdigan na abin yin tsoro rukun shi ba Wata hali da zai yi.
da kuma ɗayan da shi ne rukun shi ba Na'am.
a ce shi mamur kuna tarayya da shi a fili a nan kuna tarayya da shi a fili a nasarawa kuna tarayya da shi a gida a wani waje can uwa wata uwa sai kake sai duk waɗannan abubuwan da kuke tarayya da shi duk za ka fiya na'am
to sai dai yanzu shi ba ya ce ina rukun shi ba a filin nan unguwar amma ba na rukun na nasarawa ba na rukun na ɗan kama na'am sai dai ya riƙa duka ko ya bar ko ya duka bar duka yawwa na'am
shi ma ya wuce kullu a wayar kullu wai za ka dima ghaibun idan wanda baya nan sai zo falahu al-akhadhu yana rubu yana gare shi ya rubu da su idan mutum baya nan yake to shi yana nan ko ka sai da shi ne idan kuna tare da shi ko bayan shi kana ne in da zai iya cewa ya bada ciniki shi ne gaba yana rubu da su
wa fi ta'addud as-safaqat a cikin kididdiga na suka kada ce na kayya ya kullu ya ayyuha ta sai ya rikidu wacce wannan kullum ma ba da hayar ya bada abin da Zai.
shi in yanzu zai ba ya rikidu wanda ya zo kuma ya bada wanda ya zo wanda ya zo na'am misali da ya zo sai zai far bayan wata mutane magana ba ta hauce ba yauwa ya zo baya nan sai zai tar kaɗin nan da kucin dubu zaraya ka sai malam musa yana dubu ɗari malam musa wani ina bukata sai ka saba shi sai kare da filin ya sai wa shehi dubu hamsin shehi da ya tashi shi kuma sai sai da filin nan dubu ɗari biyu ma ya sai wa malam musa na'am to haka haka haka aka yi shi cikin hashe da yawa sannan shi ya bayan shekaru da yawa in ya zai ce to cikin nan ya aka yi shi aka ce a ga yanda aka yi shi ba musa an sai masa dubu ɗari sai ce na ji wannan sai aka sai masa dubu hamsin ce na ji wannan sai ba da ya gani sai ba sai sai dubu ɗari biyu sai ce to da damun daga nan na ɓata wannan cinikin daga iyakacin nan na ɓata sai ce yanzu kawai iyakacin da gane shi da ma musa ya ɓata cinikin yanzu shi ya ziya dubu hamsin kawai ba ruwan da abin da ya gora zai bata sauran kawai duk inda ya ga masa zai ce to inda ya ga kama masa zai ce to nan na kama kawai na bata sauran kawai na'am inda ya gana gana ga ya bi mara yau zai ce to nan nake zai
wai budulu ma ba da zai bata duk cinikin da ya saura da kan da zai abin da ya gora duk cinikin ya bata kawai na'am yauwa
wa yana zalul warisu ana so da magaji masaukar wanda yake magajinsa Hmm.
magaji ya mutu to magajinsa shi ma amma yanzu ya ya mutu to ya zama shi a mutum tarayya kuma tsakaninsa da shi da wancan Hmm. wal udatu alal mushhur ruwa ya gabata a yanzu muskari na'am muskari shi ne wanda aka ce wa kamar misali da muka ci kuna tsare da kai ko ta ce wa shi shi shi shi ne muskari ya za'a na'am yanzu idan misali aka samu wani abu ba shi yanzu an ce shi shi ma mun gida zai bata cinji ba Eh.
yanzu idan zai bata cincin nan sai kuma ya mana cewa ai kudin nan yanzu da aka tashi za a ba an shi za a ba eh yanzu aka tashi da shi ne za a sai a ba shi kudin da shi kenan shi kuma kai dama kai kare ba ka sai wuce na'am kuma an ce kudin da shi yake ya dama kudin da za a ci eh abin da za a ci na'am na'am fa yarji'u fil istiqa'i alayhi shi zai dawo da wannan abun yana komawa da zai ke tashi a cikin tashiwa a nan gare shi wato mana idan aka tashi ko zuwa ga aka ce ai filin ma ba nasa bane shi wanda aka yi cewa ma Mhm.
da shi dai yanzu ma ka tashi dai shi kudin sa da za a bashi
wata kudu zai kaɗi ha yanzu tana sana'a da sana'a da ita ba da istiqa'i bayan katin cece ta don misali yanzu ka zo za ka sai za ka sai filin nan naka sai ka samu Muhammad kace kana riko da shi ba sai yake bana riko da shi ba sai ka je ka sayo da shi na'am sai ya dawo ya ce ina ba da cinikin kuma domin lokacin da yake ya bada ta aibe sun cece ba ita shi ba tana faruwa ne daga lokacin da ka zo kai ka sai da kayanka da lokacin da uwanka ya mallaki shi uku da shi ba amma ba kafin ka sayar ba to daga lokacin da yake ya sayar da wani mallake da ba sai ka sayar da filin ne sannan yake da uku da shi ba amma dai yau yake ba na uku da shi ba kuma ka sayar sai ce na yanzu kuma na ɓata na ɓata cinikin ku to dama bai mallake da ba shi sa ta sare idan misali bayan ka sayar da shi ne ya ji labari sai ce a ni na sayar da shi ba amma shi kenan ciniki yanzu ya sayar yanzu ba shi ikon daga baya kuma zai ci a'a ni yanzu na ɓaci sun bayan yajin sun ta kuma ya tarar
la tabulu ba wai kafin ba kafin wannan lokaci
wa bishira wa bishira ne haka na da siyansa wasu ijari wani tijari da kuma eh, abin da ɗin nasa misali kamar shi yanzu yana riko da shi ba a cikin kayan da za ka shewa da shi na bayan ya ji labarin cewa ka shewa da shi shi ma sai je sai da nasa na a to an shi kenan ba zan kuma riko da shi ba daga nan la bishira wasu jari ya alai ko kuma ya zo filin da kai rabin filin da kai sai zai karɓi haya kuma a waje shi na
haka mai yayi ya shigar da ciniki ne eh ya yarda ne na kuma da ma kuma yanzu na la bishira alaikum bil adabi ba wai dai yana nan aka ciniki ba yana da ikon da zai shirya gumta bakin sa ya bau ko shi bari a gama ciniki sai an yi goma bada
na shiru ba wa wanda wal iqalati ko ya gala kai da kake wa da ke sai ka zo kace kuma kana son shi yanzu ya dawo maka da abin ka fasa ciniki eh ka san ba za ka ce ka fasa ciniki ba sai dai kuma yanzu a zo a yi wani ciniki na daban ina shari'a ba ta fasa ciniki eh sai yanzu kamar kace kuma tana son da Allah shi ya taimaka ya je maka da filin da kana so a in ya ga dama ya siyar yanzu idan ka siya kuma yanzu ba shi da iko kuma zai zai ai kuma na rubuta ba a lokaci tunda gara abu ya dawo nan ka na wa bai'i shidisi da kuma sai da rabon almusa shi ubi
na wanda kuma yake almusa shi ubi wanda yake rukun shi ba da shi ba da ba da subuti bayan ta fara to wannan shine magana da muke magana a shi a baya wasu bisira yan da wannan magana ita ce bayan ya mallaki shi ba shi ma kuma sai sai da rabon sa Na'am.
wanda ma ta kamar yana da wannan rabon ne ayyuki na zai iya cewa yana rukun da ya riga ya shiri Na'am.
wannan yanzu babu wani babu kuma wata magana da yake yi Hmm. wa sahihu da ke inda take ana al-hajir ala shufa'ati ga wanda yake gari yana nan akan su ba ka ila sanati har izuwa shekara guda yana yi na walil musri murafa'atuhu yana da amma musuri kamar shehi kenan Mm.
ta aka sai masa da shi dan Mm.
nan dan kada a zo kuma sai bayan ya zo ya yi nisa da wani abu kuma a zo a ce an bada jiki Hmm.
shi hannun nan da ya siya shi ma amur kenan sai yana rikon da zai kai shi kara ya ce masa lalle lalle alƙali ya masa shirin ko ya ce yana rikon da shi a yanzu ko kuma ya ce baya rikon da shi ba a yanzu domin shi ya samu tsara ya je wani abu da zai yi.
na na da ya hudu domin ya rikon ya rikon da shi ba a wani suruka na ko ya ce a ya bace na sanata
Hmm?
zuwa shekara da an faɗi wani sanata ila sanati a eh wancan da muka magana na alimin ba Eh.
eh shi ce aka yana na kai shi ba a kai yana rikon da zai yi ya ce a bata a wajen shekara guda na bayan shekara guda yau ba ba ce wata magana Eh.
ba amma wannan tsakanin shi ke yana rikon da zai je kai shi kara wajen alƙali na lalle ne ya ce ya rabu da shi akwai bakin shi na yawwa na wal ghaibu ala shufa'ati amma wanda baya nan yana kan shi ba sa attayi wala ma a sai an san ya bari ya ce baya rukun shi ba an tabbatar wa illa la ko da lokaci ya tsaura muke shi na walahu akhdhu al-gharq yana da gare shi ya rukun ya riki da ke wal bina'i gini qimati kiman sa kaiman yana tsaye idan misali yanzu kai da ka sayo da shi din nan sai ji har yayi kusa ko kuma har yayi gini to shi daga baya zai ke ya rukun shi ba to sai a zo a yi kudin ginin ya biya ko kuma in gona ce a yi kudin shukar da komai da komai ya biya na kana tsaye inda shi zai ba za a tsaye baya No.
yanzu ba za a ce kamar yin gasu bane can da muka ce Eh.
a a ji kudin kara kawai No.
a yanzu darajar su za a ji Hmm.
yawa alhamdulillah alhamdulillah